بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi a darasinmu na satin da ya wuce in ban manta ba mun karanta matanin da sheikh muhammad ibn abdulwahab ya kawo akan matsala ta farko daga cikin matsaloli ko miyagun al'adu wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yaki mutanen jahiliya akai ya saba musu akai wanda mun karanta zuwa ƙarshen matanin da malam ya kawo za mu fara karanta sharhin da Sheikh Salihu Al-Fauzan ya mishi Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya mana jagoranci Allah ya kare mu daga zamiya ya sanya mana albarka da ikhlasi a cikin wannan aikin nan wannan mas'alar malam yace kamar yadda muka ji matsala ta farko ita ce malam ya ce innahum ya ta'abbaduna bi ishraki salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi yuriduna shafa'atahum inda Allah shine suna bauta ma Allah ta hanyar kishiyantar da salihan bayi wajen roƙon Allah da ibadar Allah wai a haka wai suna tsammanin cewa waɗannan salihan bayin za su taimake su su matsar da su kusa da Allah za su nema musu alfarma a wajen Allah ligannihim anna Allah yuhibbu zalika wa anna salihina yuhibbunahu suna tsammanin cewa kamar Allah na son haka ko kuma suna ganin kamar salihan bayi ma suna son haka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah Allah ta'ala ya ce suna kiran wasu koma bayan Allah wanda ba zai amfanar da su ba ba za su cutar da su ba suna cewa ai haula shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan su ne za su cece mu a gaban Allah su ne za su matsar da mu kusa da Allah tabaraka wa ta'ala a wani wajen yace wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah suna cewa ai ba komai yasa muke bauta musu ba ma'ana ba musu muke bauta muwa ba muna yin ibadan ne li yuqarribuna ila Allah zulfa abinda muke so shine in mun kira sunan salihin bawawa ne shi kuma sai ya mika sunan mu zuwa wajen Allah saboda haka muna so ne mu samu shiga a wajen Allah da wuri malam yace wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce mas'ala mafi girma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saba musu akai wa ata bil ikhlas fa ata bil ikhlas annabi yazo da kadaita Allah da bauta wa akhbara annahu dinullah da kuma tabbatar da cewa kadaita Allah da bauta shine addinin Allah alladhi arsala Allah alladhi arsala bihi jami'ar rusul shine addinin da Allah ya aiko dukkanin manzannin sa da shi wa annahu la yuqbalu min al a'mali illa al khalis kuma ba aikin da ake karba ko Allah yake karba in ba tsarkakakken aiki ba وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يقوم بعد labarin cewa duk wanda ya aikata wannan abin da mutanen jahiliya suke yi suna ganin shi kamar abu mai kyau ne to fa Allah ya haramta mar aljanna kuma makomarsa ita ce wuta wa hadhihi hiya almas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha bayna mu'minin wa kafir malam yace wannan mas'ala ta bautan wasu koma bayan Allah da hada su da Allah wajen bauta ta ce wato matsalan da ta raba mutane gida biyu wasu ka zama mumine wasu ka zama kafirai wa inda waqa'atil adawa anan ne kuma adawa take tabbatuwa gaba tsakanin musulmi da kafiri akan addini har zuwa ran tashin alkiyama wali ajliha shuri'al jihad saboda wannan ne aka shar'anta jihadi in mutum yace ba zai addini ba kuma ba zai bari ayi ba ba zai imani da Allah ba kuma ba zai bari ayi ba to sai a je ayi jihadi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah Allah ya ce ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran kafirci a bayan ƙasa addini kuma ya zama addinin Allah tabbatacce to wannan matanin mun karanta shi kuma mun yi bayani akan shi a satin da ya wuce na sake maimaita mana shi ne saboda mu haɗa shi da da sharhi malam sai ce ash-sharh malam fauzan ya ce to ga sharhin wannan abin da malam ibnu abdulwahab ya ce ya ce ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mu hujja ko dalili da yasa na halicci aljan na halicci mutum in ji allah shine don su bauta mu wannan shine babban dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halice mu mu bauta masa sannan wajen bauta masa kuma mu dayin tashi mu kadaita shi da bauta wahdahu la sharika lahu kada a hada shi da kowa wajen bauta wannan shine babban dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halice mu duk wani abin da mutum zai yi a duniya to ribar kafa ce amma babban dalilin halittar shine bauta ma Allah shi kadai shine bauta ma Allah shi kadai saboda haka lokacin da mutum ya yi shirka ma Allah ya haɗa Allah da wasu wajen bauta to ya warware manufar da ta sa Allah ya halice shi dalilin da ya sa Allah ya halice shi ya warware wannan dalilin da haka Allah ya ce ban halici aljanna mutum ba sai don su bauta mu fal ibada haqqullah haqqul lillahi jalla wa ala malam yace bauta haƙƙin Allah ne shi kadai ba wani wanda yake da haƙƙin a bauta masa in ba Allah ba fal ka ce haka Allah ya so kar ka ce haka Allah ya so ni ma haka na so to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa baya ba da ƙofa ko ƙarama ce ko mi ƙarancinta wacce za ta ba da dama na a samu damar a shiga zuwa ga yanayin da za a bauta masa saboda haka malam ya ce fal jahiliyatu akkasu hadal amr su kuma jahiliya sai suka juya wannan al'amari wannan dalilin da yasa Allah ya halicce mutum da aljan don su bauta masa shi kadai to su kuma jahiliya sai suka juya al'amari fataraku ibadatallahi allati khuliqu min ajliha sai suka bar bautan Allah da aka halicce su saboda ita wa abadu ghairallahi jalla wa ala sai suka koma suna bautan wani Allah suna bauta ma wasu Allah min al-asnam wasu suna bautan gumaka wal ashjar wasu suna bautan bishiyoyi wal ahjar wasu suna bautan duwatsu wal jin wasu suka koma suna bauta ma aljinu wal mala'ika wasu suka koma suna bauta ma mala'iku wal awliya'i was salihin wasu suka koma suna bauta ma waliyai wasu suka koma suna bauta ma salihan bayi fasarrafu al'ibadati li ghairi llahi azza wa jal daga sai suka juya bautar ta koma suna bauta ma wani Allah faminhum man la ya'budu Allah aslan daga cikin su akwai wanda shi kwata kwata ma bai bautan Allah bai bautan Allah shi shi duk abin da zai na ibada ba ana cewa su waɗannan suna haɗa Allah da wasu ba kaga kenan suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma wasu to akwai wanda shi kwata-kwata ma shi baya bautan Allah ma gaba ɗaya da haka malam yace a Daga su ba ma wanda ya cancanta a bauta masa, ko Allah ko wanda kowa bai cancanci bauta ba. To kaga wannan aƙida ce ta taɓata. Su ne Allah yake cewa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Lallai waɗanda suke ilhadi game da ayoyinmu, Allah ya ce ba abun da suke ba zai buya a gare mu ba. Wanda suke kore ayoyin Allah. Allah kuma yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i Allah yana da sunaye kyawawa ku kira su da sunaye ku kira shi da sunayensa ku kyale wanda suke kore sunayen Allah wanda suke cewa ma ba sunayen Allah Allah bai da sifo siffa wato abinda suke yi shine ta'dili idan aka ce Allah yana da siffofi sai ta ce a kwata-kwata Allah bai da siffa idan ba a kore ma Allah sifansa abin da ake so shine shi alu sunna baya sa ma Allah suna ko sifa da kansa amma in Allah ya sa ma kansa suna ko sifa to hankalinka ba ka taba amfani da shi ka kore sunan Allah ko sifar Allah daga daga cikin su akwai al-mulahada wad-dahariya akwai kuma waɗanda ake cewa ad-dahariya waɗanda su ne suke cewa wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya a tsawon zamani ba ne inda tsawon zamani ne yake sa mutum ya mutu to da ya kamata a ce ba wanda zai mutu sai ya tsufa tukuf to kaga wannan ya yi tsawon zamani ai amma to ya aka ya ka samu jaririn da zai zo yau kuma ya mutu yau shi ina ma ya rayu a duniya ya aka yi ma ke samun jaririn da yake ma zuwa duniyan ba rai to shi bai ma zo duniyan da rai ba ballantana ce shi tsawon zamani ne ya ya kashe shi kaga kenan ashe ajali ne yake kashe mutum ba wai tsawon zamani ba ajali ne wani Allah ya sa masa rayuwarsa ta zama doguwa wani kuma rayuwarsa ta zama gajeruwar rayuwa wannan duka ganin daman Allah ne to su waɗannan almulahada da kuma addahariya su abin da suke cewa ma shine kwata-kwata ma ba Allah kwata-kwata ba Allah zuwanka duniya kawai ka zo ne lokacin da ka ga dama ka mutu shikenan ba batun wai a ce wai wai Allah ne ya halicce ka ko kuma Allah ne yake karɓar ranka da haka wannan su kwata-kwata ma ba su bauta Allah to kaga su tunda wato su masu shirka su sun gamsu cewa ma akwai abin bauta saboda haka har suke bauta ma Allah kuma suke haɗawa da wani to su wannan kwata-kwata ma ba su yadda ma akwai wanda ya cancanta a bauta mar ba da haka su ba su bautan kowa ba su bautan komai ba su bauta ma Allah ba su bauta ma duwatsu ba mala'iku ba wale du ba sai saboda su ba su ba su san ma cewa ko wanda ya cancanta a bauta mar ba sai malam ya ce wa minhum daga cikin su kuma bayan wancan duka masaukin daya Allah ya tsare mu fallazi ya'budu Allah fallazi ya'budu ma'a Allah ghayrahu malan yace wanda yake bauta ma wani Allah tare da Allah kallazi la ya'budu Allah aslan wannan hukuncin sa da yake da wanda ma kwata kwata bai bautan Allah li'anna ibadatahu batila saboda me saboda bautan Allah da yayi duk ibadan da yayi ta zama shirmai batacciya wallahu la yarda bi shirk Allah kuma bai yarda da shirka Allah bai san shirka wa aidan sannan malam yace haka nan kuma la budda an yakuna al'amalu muwafiqan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala dole ne aiki ya zama ya yi daidai da abin da Allah ya shari'anta waɗanda ashirku billahi azza wa jal shine hada Allah da wani wajen bauta wal ibtida'a da kuma kirkiran abubuwa kawo bid'o'i a cikin addini kawo bid'a a cikin addini wannan shi yasa iblis kafin ya ce maka kai wani sabo sai ya fara kawo maka bid'a tukunna domin in mutum na sabo ya san ba daidai yake ba in ka tara mazinata kai musu wa'azi sun san cewa gaskiya ka faɗa ba daidai suke yi ba ba mamaki a samu masu karɓa a cikinsu amma ɗan bid'a idan ya sha bid'a ya ƙoshi lokacin da kake ce masa ya bar bid'a ji yake a ransa cewa ga wannan zai raba shi da hanyar manzo abin da yake ji a ransa kenan ga wannan zai raba shi da hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma annabin ƙarya yayi ma Allah ƙarya yana kuma ikirarin cewa kai da kace ƙarya yi to kana so ka raba shi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga bid'a babban abu ne shirka babban abu ne al-imamu ibnu kathiri Allah ya mishi rahama a cikin tafsirinsa a suratul hashir inda Allah yake cewa ka masalin shaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin Allah yake misalin shaitan lokacin da yace ma mutum ka kafirce ma Allah bayan ya kafirce sai shaitan sai ya ce masa ka ai ba ni ba kai kai shirka inni akhafu Allah rabbal alamin yace ai ni da ka ganin na akwai na akwai tsoron Allah Allah sai ce fakana aqibatahuma annahuma fi nari khalidain fiha da shi shedan din da wanda yayi shirkan karshen su dukan su zasu dawoma a wuta wa zalika jazaa'u zalimi wannan kuma shine sakamakon azzalimai ibnu kasiri ya kawo wata kissa ta wani malami wannan malamin saboda tsabaragen bautansa da son bautan Allah sai ya keɓance kansa shi kadai a can saman dutse yana shi so yake bauta ma Allah shi kadai ba ruwansa da kowa ba ruwansa da mata ba ruwansa da abinci ba ruwansa da kowa kawai ya koma ne ibada kaga tun daga nan shaidan ya fara kawo masa farmaki ya kawo bid'a dan Allah ya zargi malaman Yahudawa akan wannan wa rahabaniyat nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah wannan rahabaniya ce Allah ya ce Yahudawa su suka kirkire ta ba mu rubuta musu haka ba mu ba mu sa su ba amma da ƙarshe Allah ce fa mara auha haƙa ri'ayati ba su iya kiyaye shi ba to shi ma wannan bai iya kiyaye wannan keɓance wanda yi ba wasu maza guda biyu suna da ‘yar uwa mace sun zo za su yi tafiya da suka ce to wa ya kamata mu ba mu ajiyar wannan kanwata mu suka yi ta tunani daga ce to wancan malamin da yake kan dutsen nan kun ga shi saboda tsaban tsoron Allah ma gefe ya koma saboda ya je bauta ma Allah mu je mu ba su mu ba shi ajiyar ta ba zai ci amana ba suka je suka ba shi ga amanar kanwar mu nan za mu yi tafiya zuwa lokaci kaza za mu dawo shaidan sai dinga kawo mu wannan malamin farmaki kan wannan yar yar ya yi zina da ita ya kawo ya ture ya kawo ya ture har ya ci galaba a kansa ya kwanta da ita ya kwanta da ita sai ya zo ya gaya ma malamin nan a mafarki cewa in faɗin uwanta suka dawo ba mamaki su ganta da ciki ko kafin ta dawo kafin su dawo ta haihu za ka sha kunya ce to to ya za a yi ce kawai kashe ta kawai kashe ta ya ɗauki wannan shawarin ya kashe ta sai je ya tsegunta kuma mai wancan ‘yan uwan cewa wannan malamin ya kashe muku uwa cikin gaggawa suka yanke abin da suke suka dawo suka samu kuma ya kashe ta aka ce to shi malamin ce to yanzu ya za a yi shaɗan ya ce masa zan baka mafita yanzu za su kai ka ƙara alkali kuma zai sa a kira jama'a a tara jama'a ka yi zina kuma ka yi kisa kai ma za a kashe ka saboda haka in an je an ɗaura ka akan stage za a kashe ka ni kuma zan zo gaya maka me za a yi a kwantar da hankalinka yana zuwa sai ya kalle shi ya ce to me za a yi ya ce so nake kamun sujjada guda ɗaya ya ce maka sujjada a sujjada ma kaɗai Allah kaɗai ake sujjada ya ce to shikenan sai ka ci gaba da zama cikin damuwarka ya ce a'a in dai wannan ne ba matsala a ransa yana ganin cewa in yi mai sujjada aka sake shi sai kuma ya tuɓe koma zuwa ga Allah sai faɗi ya masa sujjada yana faɗi mai sujjada sai ya ce ka yi sujjada ka bauta ma wani Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarshe kuma dole a haka ba a sake malamin ba haka a kashe shi kuma shi ne ibnu kasir ya kawo ƙarƙashin wannan aya kamar sali shaytani iz qala lil insani kfur kaga shi dan ne yace masa ka kafirci yayi mai sujjada falamma kafara qala inni bari'un minka sai da ya kafirce din kuma ya yi masa sujudan sai ya ce ai ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbul alamin yace wai aini ina tsoron azabar Allah eh Allah ya ce fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nari khalidin fiha dukan su masaukin su ta kuma za su dawoma a cikin wuta to abu na farko da shi dan zai fara zuwa maka da shi shine shirka shirka in yaga cewa ka tsallake shirka to sai ce to kai bid'a akwai lada nan da aka ce kai tasbihi 33 zai ce a 33 yayi kadan kai guda 300 wannan kuma illa ce mai girma akwai wani cikin magabata yana wuce iyaka domin ka'ida na tasbihi idan aka ce maka kai tasbihi iri kaza inda aka sa maka adadi to dole ka tsaya a adadin da aka tsaya maka inda aka ce ka wuce kuma ka wuce misali ne kamar ka zo wajen likita baka da lafiya kana mura ko kana ulsa ko kana kaza sai ɗauki magani sai baka sai ce kar ka wuce guda biyu sai ka je ka ce bari ka sha ka shanye duka a lokaci ɗaya sai a samu magani mai sa bacci irin omeprazole mai acca sai a baka a ce ka sha ɗaya da safe ɗaya da yamma sai ka ga cewa muran ta dame ka ko ulsan ta dame ka sai ga cewa duka kwalin bari ka shanye lokaci ɗaya ka ga wata kilin ka soma bacci hala sai an ja an binne ka an ɗauka ka wuce to haka ka'ida take in aka ce ka tsaya to ba a wucewa to shi ya saba duk inda aka ce a yi adadi kaza sai ga adadin ya markaɗa sai ya ƙara wata rana ya kwanta yana bacci ya mafarki an je alkiyama mala'ika ya zo da list ɗin mutane ana a bawo da sakamakon masu tasbihi sai ga an gama raba mu kowa an bar shi a tsaye ya ce to ni ba ba suna na ce a wannan list ɗin an ba list ɗin masu yin talatin da uku uku ne kai kuma guda ɗari kaza kake yi saboda ka jira in list ɗin masu ɗari kaza ya zo ba mamaki sunan ka ya fito a ciki amma nan an ba list ɗin masu yin talatin da uku uku ne yadda aka ce ce ai sai ya farka daga ranar sai ya tuba to kaga wannan shi Allah ma ya rufa masa asiri da bai mutu akan wannan ba daga duk inda aka ce maka kaza bid'a ce to shaidan zai yi kokarin kawata maka ita da niyyar cewa yana so ya nuna maka cewa wannan ma ita ce kadai hanyar samun yardan Allah in ma baka yin kaza to baka cancanci masoyin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama to kaga irin irin abin da shaidan yanzu ya kawata ma da yawan yan bid'a kenan a ce maka ma'aunin san annabi shine ka fito maulidi in ka ce ina aya kuma babu aya wanda bai fito ba kuma bai son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan ita ce illar bid'a sai sa malamai suka ce tafi sabo yanzu in ka je ka samu barawo ko mazinaci ba zai ce maka duk wanda bai zina bai son annabi ba shi karan kanshi ya san ma ya raba gari da hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam amma ita illar bid'a ita ce za a kirkiro ma Allah ƙarya kuma a jingina ma Allah ne za a yi abin da Allah bai ce a yi ba kuma a jingina masa abin da manzon Allah bai ce a yi ba sallallahu alaihi wasallama kuma a jingina masa to wannan ita ce ita ce munin bid'a ita kuma sunna jama'a duk yanda kaga sunna wato kana ganin ta tun a zuciyarka za ka ji ka gamsu da ita in ka ji ana taraddudi akan sunna to ko dai sunnar bata inganta ba ko kuma hankalin mai taraddudin ba lafiya amma in dai sunna ta inganta ta gaske ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hankalin mutum lafiyayye ne ba zai taba jin hankalinsa ya ci karo da sunna ba ba zai taba ji ba lafiyayyen hankali kuma ba zai taba gamsuwa da bid'a ba lafiyayyen hankali ba zai taɓa gamsuwa da bid'a ba domin daga sanda aka fara bid'a to za a kai ka ne zuwa ga ka bar shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuma bi shiryan wani ka bi shiryan wani har akan wayi gari ai yanzu ka ce ga na annabi na a ce maka ga kuma na jikan annabi sannan kuma a sannan ita sunna kuma ita ce mai haɗa kan mutane wato abinda za mu lura da shi shine ita sunna in aka bi ta to anan kai yake haɗuwa yanzu duk wani wanda za a kawo mana a ce mu bar annabi mu bi shi za ka samu su masoyansa ne suka yarda da shi ba mamaki mu kan ma ba mu ma gamsu da shi ba ba mamaki mu ba mu ya- ba mu ma yarda da shi ba an wanda dai zo ce mana mu bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi wata mazhaba kaza ko mu bi wata dariƙa kaza ko wani abu makamanta haka wannan shine ma a ransa yake jin cewa ya kamata a bi wannan dariƙar mu za ka samu mu da muka ce mu ahlus sunna ne shi karan kanshi mai dariƙar ma muna tuhuma da muna da tuhuma akan shi to da abin da ya kamata shine tunda da mu ahlus sunna da shi mai dariƙar ruwa ne duka mun ce muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da abin da ya kamata shine mu haura can saman da muka yi ittifaki akai sai mu tsaya a wajen abin da ya dace kenan tunda kowa ya ce shi na annabi ne kai kuma ka ce bayan annabi kana da wani ni kuma na ce wanan kan nan ban yarda da shi ba kai ka ce wane na din nan baka yarda da shi ba to da wane na da wanan ka duka mu ajiye su mu haura sama duma tsaya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga sai a zauna lafiya duk wanda ya kawo abun kace a malam wane ya ce sai mu ce to malam wane shi mai dalilin sa a shehin wane ya ce a'a shehi ina dalilin shi wane ya ce mun ce a'a wane da ya ce kaza to yana bukatar ya kawo hujja domin a tafiyar addini ba a yin komai in ba a kan hujja ba a rayuwa ne za ka iya kawo maganarka in ba ta saba mu shari'a ba a bi amma a addini ba a kawo komai sai da hujja a tsari na na mu- na musulunci shine a bisa babi na al'ada da abubuwan da ake rayuwa da su tufafin sawa kayan abinci kayan sawa da wane ne da wane ne to tsarin shi ne komai halal ne duk abin da kace kaza haram ne to kana buƙatar ka kawo hujja amma wajen ibada komai haram ne komai ba za ka yi ba duk abin da kuma za ka yi na ibada to ana bin ka bashin hujja in ka zo ka ce menene da menene Allah ya halatta mana na ci da sha sai mu ce wannan zaka ba mu hala abinda muke so shine ka ce me da me Allah ya haramta saboda abinda Allah ya halatta sun ninninka abinda Allah ya haramta yawa so in ka zo kaga wannan cin wani abu sai ka ce haram ne to kai da kace haram ne to kai ne kake bukatar ka kawo hujja ba za ka zo ka ce duk wanda zai ci shinkafa sai ya kawo maka ayan da zai ce a ci shinkafa ko hadisi ba wanda zai sha zoɓo sai ya kawo maka aya kwari sai ya ce a abin da aka ce shine eh aya ta hana cin naman alade ta hana cin naman jaki ta hana cin naman kare ta hana shan jini ta hana shan giya ta hana kaza duk an kidanye abubin ababen da aka haramta to duka sauran halal ne amma a bangaren ibada to kana cewa ayi kaza sai ya ce to kawo hujja kawo dalili in ka kawo dalili shi kenan ba kawo dalili ba watsar maka da kayanka to wannan fa Allah yana so mu huta ne komai na rayuwar duniya na morewa kai ta yi sai in ka ji an ce haram na ibada kuma karka yi sai an sa ka amma kaga saboda shirin shi din da zai kawata maka bid'a wanda aka sa kan na sunnan akwai ladan sai ya daura maka nauyi akan yinta sai ya sa maka nauyin jiki sai gagara yi amma wanda ba a sa ka din ba sai ka yi kuma kana ganin ka samu lada misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yawan yin azumi a watan sha'aban nana aisha radiyallahu anha tace ban taba ganin watan da annabi yake yawan azumi ba sama da watan sha'aban sai dai annabi baya azumin wata guda in ba ramadan ba to kaga mu da aka zo ya kace mana watan rajab kafin sha'aban sunan shi wai azumi tsofaffi sai kaga kowa ya rungume azumi a watan rajab sha'aban din da aka ce mu yi azumi sai aka ce mana wai kuma sallan tsofaffi ne sallah kuma yan san dama da na shake a sallah saboda haka inda aka ce ayi azumi sai aka bid'antar mana da mu bar azumi inda aka ba a ce ayin ba sai aka bid'antar mana da cewa mu to wannan matsala ce wannan matsala ce wani cikin magabata ya ga wani ya zo masallaci da tashin tahiyatul masjid sai raka a hudu sai ce masa kayi bid'a annabi cewa idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn raka'a biyu sai ce ah to yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah yace Allah ba zai maka azaba dan kai sallah ba sai dai Allah zai maka azaba dan kai bid'a amma dan kai sallah kan Allah ba zai ma azaba ba to kai ga irin wannan ne in ka zo ka ce kaza kaza bid'a ne yace maka salatin annabi bid'a ne istighfari bid'a ne kaza am ce a salatin annabi ba bid'a ba ce istighfari ba bid'a ba ce amma ka kawo wanda ba a sa ka kai ba wannan bid'a ce ka kuma wuce iyakan da aka saka wannan ma bid'a ce so shi karin shi salatin ba shine bid'a ba a kawo wanda ba a saka ba wannan shine bid'a shi karin kanshi istighfarin ba shine bid'a ba wuce iyakan da aka ce kai wannan shine bid'a tasbihi a bayan sallah duk ba bid'a bace amma mecece bid'ar shine a ce kai adadi kaza ka ƙara to wannan ƙarin da kai wannan shi sunan shi bid'a to kaga inda kowa zai koma kan sunna ai da an huta saboda haka malam yace wa bada ash-shaykh rahimahullah bi hadhihi al-mas'ala malam muhammad ibn abdul wahhab Allah ya mishi rahama ya fara da wannan mas'alan ta bautan wani Allah li'annaha akhbaru masailil jahiliya saboda ita ce mummunan al'ada ta jahiliya mafi muni mafi muni cikin al'adun jahiliya wa li'annaha hiya al-mas'alatu allati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha sannan kuma ita ce mas'ala ta farko da annabi ya kare ya fara inkarinta wa da'awatun nasi ila tarkiha ita ce abinda manzon Allah ya fara kiran mutane zuwa ga bari shine barin bautan wani in ba Allah ba far rasul annabi sallallahu alaihi wasallama awwalu ma bada bihi ka ghairihi min ar-rusul abu na farko da annabi ya fara da shi kamar dai sauran manzannin da ba shi ba shine bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi azza wa jalla shine umarni da cewa a kadai ta ibada ma Allah shi kadai wannan shine abin da annabi ya fara da shi kuma shine sunnan duka manzannin Allah duk abin da zaka yi na ibada to abu na farko tauhidi in karantarwa zaka yi to karantarwa dole ya zama babban abin da aka fi bashi muhimmanci shine tauhidi shine tauhidi ba kalan na wani malamin na hau ba ya zo ya ga wani ya yi tuntube zai faɗi sai ce ya rasulillah maimakon ya gyara masa cewa in za ka faɗi ba suna annabi za ka kira ba Allah za ka kira sai ce masa lamun ɗin fataha ake mata ce ka ce ba ya rasulillah za ka ce ba ya rasulallah so shi yanzu damuwansa an ɓata wasalin na hau inda shi malamin na hau ne an ɓata vocabulary sannan shi ne damuwansa wato in dai za ka yi na hau da kyau to kai ta kiran annabinka in za ka faɗi ka kira ya rasulallah amma karka ce ya rasulillah ka dai gyara wasali to kaga wannan ya bar abin da yafi muhimmanci yayi abin da yake wato mai muhimmanci na ƙasa bal a nan wajen ma ka gyara wa mutum shirka ne to abin da ya kamata a fara da shi shine tauhidi shine tauhidi da haka wa tarki da'awati wa tarki ibadati ma siwa da kuma barin bautan duk wani wanda ba Allah ba hadhihi fatihatu da'watir rusul malan yace wannan ita ce mafi wato fatiha mabudin da'awar manzanni duk wani manzan da yazo da'awa wannan da ita yake budewa li anna hadhihi huwa al-asas alladhi yubna alayhi ghayruhu saboda wannan shine tushen da ake gina duk wani aiki na ibada akai fa idza fasada al asasu fala fa'idata min al umuri al ukhra idan tushe ya lalace to duka sauran al'amuran kuma ba fa'ida ba su da amfani la fa'idata fi salati la fa'idata min as salati wala min as siyam saboda haka malam yake nuna mana cewa abu na farko da manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya fara da shi shine bautan Allah shi kadai wa kanu fil jahiliyyati ya'buduna Allah a jahiliya sun kasance suna bautan Allah wa ya'buduna ashiya'a kaseera suna kuma bautan abubuwa da yawa wa minha daga ciki akwai ibadatul awliya'i was salihin bautan waliyai da salihan bayi kama hasala ni qaumi nuhin lamma ghalaw fi salihin kamar yadda ya faru da mutanen annabi nuhu a lokacin da suka wuce iyaka wajen salihan bayi suka koma suna bauta musu wud wa siwa wa yahud wa ya'uq wa nasr wayannan sunan gumakan da suke bauta musu salihan bayi kenan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa abadu quburahum min dunillahi azza wa jalla suka bauta ma kaburburan waɗannan salihan bayin koma bayan Allah bi hujjati annahum salihuna da hujjan cewa ai su din nagaltattun mutane ne wa annahum yuqarribuna ila Allah kuma su din suna iya kusantar da mutum zuwa ga Allah wa annahum shufa'a'u inda Allah kuma cewa su ne masu ceto a gaba ga Allah ran tashin alkiyama wa kadhalika kadhalika darajatil jahiliyatu ala hadha al minwal haka nan jahiliya su ma suka ɗauru akan wannan tafarki suka ɗauru akan wannan hanya fakanu ya abuduna al'auliya a wasu salihin suka kasance suna bauta ma salihan bayi da kuma waliyai wal mala'ika da mala'iku wa ya ƙuluna suna cewa ai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba kuma yasa ku ga muna bauta musu ba sai dan su matsar da mun kusa da Allah wato ba mu su muke bauta mawa ba bautar ta Allah ce amma su muke so su matsar da bautan su mika mana bautan zuwa ga Allah wa yaquluna suna cewa haula'i shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan su ne masu nema mana alfarma a wajen Allah amma wala yaqulun ba su cewa haula'i shuraka'u lillahi fil rububiyya ba su taba cewa waɗannan sun yi tarayya da Allah wajen halittar mu da kula da mu ba ba su taɓa faɗin haka ba Allah kuma ya gaya mana dama wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su to kowa ya halicce ku za su ce maka Allah ne shi kadai ya halicce mu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka ce musu sama da ƙasa waye sama da ƙasa za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah in ka ce ruwan sama wake saukar da ruwan sama ya raya ƙasa bayan ta mutu za su ce maka Allah ne wato sun gamsu Allah ne ya yi su shi kadai ya yi sama da ƙasa shi kadai yake saukar da ruwa shi kadai ya tsirar da abincin da za a ci shi kadai lokacin da zai halitta sama da ƙasa bai jira aka turo suka nemi alfarma a wajensa ba sanda zai halicce su bai jira aka turo suka nemi alfarma a wajensa ba amma wai in za a ce a yi ma Allah sujada wai sai an miƙa ma wasu tukunna sun nemi alfarma kafin Allah ya karɓa wannan ai kaga bai kama hankali ba shi Allah duk bai bukatun wannan ba kamar masu mulkin duniya bane su masu mulkin duniya tun daga wajen samun mulkin su akwai gudumawan mutane a ciki tun daga wajen samun mulkin su akwai gudumawan mutane a ciki don da yake kan kujeran shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ko wane ne in ba duk mutane in ba cin mutane da suka yi layi suka dangwala bar kuri'a da ba zai kai labari ba saboda haka tun daga samun mulkin nasa akwai gudunmawar mutane a ciki saboda haka dole wajen gudanar da mulkin ma yana bukatar ne yana bukatar gudunmawar wasu shi yasa gwamna ba zai iya kula da jihar gaba ɗaya ba dole ya kasa wannan ka kula da ilimi wannan ka kula da lafiya wannan ka kula da dabbobi wannan ka kula da kaza in yace zai yi wannan aikin gaba ɗaya ba zai iya ba haka shugaban ƙasa ba zai iya da ƙasar ba amma shi Allah tun daga samun mulkinsa ba gudumawan kowa mulkinsa bayi da farko bayi da ƙarshe cancantansa na abauta masa ba farko ba ƙarshe kamar da imamu tsahawu ya ce allah sunan shi mahalicci tun kafin ya yi halitta allah sunan shi mahalicci tun kafin ma ya halicci bayin allah shi ne mahalicci saboda haka shi allah huwal awwal wal akhir shi ne na farkon da bayi da farko shi ne na ƙarshen da bayi da ƙarshe jalla wa'ala amma kaga duk mai mulkin duniya ai daga sanda ya samu mulkin ma ya fara lissafi tenuwa ce guda ɗaya ko tenuwa guda biyu yasa za ka ga in yana da tenuwa ta shekara hudu to shekara biyu yake yi a cikin kwanciyar hankali ya gama nisa ya shekara biyu cikin kwanciyar hankali sauran shekara biyu in mai tunanin zarcewa ne ya fara faɗi tashi ya zai zarce kar ya faɗi in kuma tenuwan ta kai ƙarshe ya fara tsoro da fargaban kuma mai zai biyo baya bayan ya sauka shi kaga Allah shi tenuwansa ma ba ƙarshe kowa zai gama tenuwansa ya tafi ya bar Allah subhanahu wa ta'ala daka inna ma ya ƙuluna abinda suke cewa shine inna ma hum ibadullah su ɗin wai bayin Allah ne ya tawassaɗuna lana inda Allah su ne tsakatsaki tsakaninmu da Allah wa ya lana su ne masu nema mana ceto da alfarma a wajen Allah wa yi ƙarribuna na ilallahi zulfa suna kusantar da mu zuwa ga Allah wala yusammuna amalahum hadha shirkan amma su a wajen su koyon wannan aikin ba shirka bace li anna shaytana domin shaytan zayyana lahum anna hadha laysa bi shirkin shaytan ya kawata musu cewa wannan ba shirka bace wa inna ma huwa tawassulun bis salihin wannan wai tawassuli ne da salihan bayi wal istishba'u bis salihin neman ceto ne ta hanyar kama kafan salihan bayi amma wannan wai ba shirka bace inji shaytan والعبرة ليست بالأسماء العبرة بالحقائق malam yace abin da ake lura laysat bil asma ba daga suna ne kawai ba abin lura shine hakikanin abu din ka ce kaza ba shirka bace to wannan bai da amfani amma shin a zahiri a hakikan shirka ne ko ba shirka ba din ka ce kai musulmi ne wannan bai da amfani a hakikanin gaskiya kai ɗin musulmi ne ko kuma a'a kaga wannan shine abinda jama'a da yawa suke ruduwa a kai yan zan ce wanda yayi kaza yayi shirka wanda yayi kaza yayi shirka sai a ce wai yana kafirta musulmi wai ya kira sunan shi musulmi saboda kar a ce yayi shirka haka tunda ya ce yanzu shi musulmi ne duk abin da yayi kawai bi sunan shi musulunci waɗanda suke bauta ma annabi isa da mahaifiyarsa allah ya ce laɓar kafarar lazina ƙalu inna allah salisu salasa wanda suka ce allah uku ne da allah da annabi isa da mahaifiyarsa maryam ko mala'ika jibril allah ya ce sun kafurta sun kafurta to balle yanzu kuma wannan zamanin wani ya zo ya ce shi musulmi ne kuma komai allah ne kuma sunan shi musulmi shi bai kafurta ba a to kaga wannan ai bai kama hankali ba ai daga koda ka ce kai musulmi ne to sai ga wasu ayyukanka suna kama da ayyukan mushrikai to sai a fito a ce wani ba kai ba musulmi bane mushriki ne kai abinda ahlus sunna ba sa yi shine ba sa kafulta mutum dan yana aikin sabo din kaga mutum na sabo yana zina yana sata yana luwadi yana kaza ba za ka ce mai kafiri ba har ka ce aikin sabo na rage imani saboda haka zinan da wane ya kamata a ce imaninsa duka ya tafi ba wanda ya saka wannan har yanzu dai sunan shi musulmi sai dai ka ce musulmi ne amma fasiki amma daga ran da ya bauta ma wani Allah ko ya yi itikadin akwai wani Allah koma bayan Allah da yake sama to wannan kuma ya kafurta ko da ya fi kowa yawan sallah ko da ya fi kowa yawan zikiri ko da ya fi kowa yawan cewa shi musulmi ne ko da la ilaha illallah ta tafi na kowa yawa bayan ya ce la ilaha illallah kuma ya zo ya haɗa Allah da wani wajen bauta to ya kafulta ya kafulta kamar mutum ne da mace ka ce masa ba wanda nake kauna in ba kai ba sai kuma ya kama ta tana hirar soyayya da wani ya kuma ta sake dawo ta ce masa wallahi kar ka zarge ni har yanzu dai kai kadai ne a zuciyata zai gamsu da wannan ba zai da wannan ba walillahi almasalul a'la balle Allah to in kai namiji a wajen mace kana jin baka san shirka a wajen mace kai kadai kake so ta rike wahdaka la sharika laka kai kadai to ina kuma ga shi Allah wanda shine ya halicci bai kai fa mutum ba kai ka halicce ta ba sai bayan Allah ya halicce ta Allah ya yi kiwon ta ya kula da ita ta girma ta kai mace ta kai budurwa kafin ma ganta kana son ta in ka ga yar jaririya ba za ka ce kana son ta ba saboda yanzu tukunna ba ta kai yadda kake so ba amma baka yi komai na ta kai yadda kake so din ba sai da ta kai ka ganta a cikakkiyar mace sai ka ji kana son ta amma kake so katta maka katta maka shirka to ina kuma ga shi kuma Allah da shi ya halicce ka tun daga farko dan me za masa shirka shi kuma Allah ya raba mu da shirka fa hadha shirkun wa in sammahu tashaffu'an malan yace wannan shirka ce koda kuwa sun ce wannan din ba shirka bace koda sun ce neman ceto ne wa taqarruban koda sun ce neman kusanci ne fa huwa shirkun sunan shirka li'anna al-asma'a la tughayyiru al-haqa'iq saboda sunaye ba su canza ma hakikanin abu din ka canza ma abu suna to bai canza masa wato asali daga hakikanin sa ba wallahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi Allah bai yarda a hada shi da kowa wajen bauta ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada mallan yace duk wanda ya kasance yana neman Allah yace duk wanda ya san yana so ya gamu da Allah lafiya to yayi aiki na gari kar kuma ya hada Allah da kowa wajen bauta kai wannan shine abin da muka wuce a baya aiki na gari bin sunna kar ka hada da Allah kuma kowa shine tauhidi kai tauhidi kai sunna wannan shine zai tsayar da kai a gaban Allah wa qala ta'ala sanna Allah yana cewa fa'budillaha mukhlishan lahu ddin Allah ya ce ka bauta ma Allah ka kuma kadaita Allah shi kadai da bauta ka kadaita mata ka tsarkake addinin ka don Allah wa qala Allah kuma yana cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ba umulci bayi ba face abinda aka umulce su da shi na farko shine su bauta ma Allah shi kadai da tsarkake masa addini shi kadai wa qala Allah kuma ya ce fad'u Allah mukhlisina lahu ddin Allah ya ce ku bauta ma Allah shi kadai kuna masu tsarkake masa addini al ibadatu la tanfa illa ma al ikhlas ibada ba ta amfani sai in ta hadu da ikhlasi wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wa sallama da kuma bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai bautan nan dan Allah shi kadai da kuma bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi a'zam masail al-jahiliya wannan ita ce matsala mafi girma na mutanen jahiliya wa hiya ibadatul awliya'i was salihin shine bautan salihai da kuma waliyai min al-amwati cikin matattu wal ghaibin da waɗanda ma ba sa nan wal istighathati bihim da kuma neman agaji da su da neman agaji da su abin da ake iya yi da waliyai ko salihai shine ana kyautata ma mutum zato cewa yana kusa da Allah to ana zuwa ana iya zuwa a same shi a ce muna cikin wani hali kai mana addu'a ka roƙa mana Allah amma lokacin da aka ce wani ya mutu to ba ta wasuli da komai nashi yanzu shine ma yake buƙatar addu'a shi yake buƙatar addu'a annabi duk sanda ya je bulla mamaci cewa yake istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al wannan dan uwan naku ku roka masa kafara ku roka masa tabbatan furiti saboda yanzu haka ana mal tambaya to yanzu shine yake bukatar a masa addu'a amma shi ba wai a roke shi ba wal isti'azati bihim ko a nemi tsari da su wa talabil hawaiji minhum da neman biyan bukatu daga wajen su kama alaihi ubadul quburi li yawma tamaman kamar yadda wannan ita ce aqidar masu bautan guma masu bautan kaburbura yau abinda suke kai kenan fa ibadatul فإبادة الأضرحة الآن والتقرب إلى الأموات malam yace yanzu abinda ake yi na bautan gumaka da bautan mamata matattu da kuma neman kusanci zuwa ga matattu wa du'a'uhum min dunillah da roƙon su koma bayan Allah kiran su koma bayan Allah wal istighathatu bihim da neman agaji da su hadha huwa ma kanat alaihi jahiliya to wannan fa shine abin da mutanen jahiliya suke kai kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah suna bauta mu su kuma bayan Allah wanda ba za su cutar da su ba za su amfanar da su ba suna kuma cewa wai waɗannan su ne za su nema mana alfarma su matsar da mu kusa da Allah tabaraka wa ta'ala to sai mu dakata a nan saboda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan a gaba akan paragraph na gaba insha Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu da shirka ya tabbatar da mu akan tauhidi ya mana albarka abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada inda muka yi kurai Allah shi yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya kawo mana saukin wannan matsalolin في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين